يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها إوجا wannan ya ahlul kitabin ita ma tana magana ne akan nasara saboda ayoyi da suka zo a cikin suratu ali imran kusan ayoyi saba'in duk sun sauka akan nasara da jiran ne waɗanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya nemi mubahala da su suka yi shawara suka ki shine tsinuwar kare dangi suka ki dattawan da suka ce musu kai wannan in yayi tsinuwan kare dangi da ku ɗaya bayan ɗaya za ku kare sai suka fasa akan wannan ne ya sauka to anan Allah ya ce musu ya ahlul kitabi limatasudduna an sabilillahi ya nasara ya nasara najran wadanda Allah ya ba su injil limatasudduna an sabilillahi man amana man din shine maf'ulun bihi eh dan menene kuke kawar da waɗanda suka yi imani ko wanda ya yi imani an sabilillahi asalinsa limatasudduna man amana an sabilillahi dan me kuke kawar da wanda ya yi imani a tafarkin Allah man amana tabghuna kuna buƙatar ita wannan hanya iwaja ta kasance karkatacciya kuna bin hanya ne kakkiya ta shiriya ku kuma buƙatar ku wannan hanya ta zamanto karkatacciya shine tabghunaha iwajan din anan yace tabghunaha ya annasa sabil din a larabci sabil yana zama muzakkari yana zuwa kuma muannasi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa kazalika nufassilu alayati wa liyastabina sabilul mujrimina a ta hamza da kisa'i da shu'ba kaga anan wa liyastabina sabilu sabilu ana an mayar da sabilu din muzakkari ne yadda kuma jumhur suke karantawa walitastabina sabilul mujrimina wannan kuma an mayar da sabilu muannasi ne wanda shi sabil ko tariq wanda kowannen su zaka iya annasa shi zaka iya zakara shi anan an annasa aka ce tabghuna tabghuna ha'i wajen wa antum shuhada'u sannan ku ne shaidu akan cewa wannan hanya din miƙakkiya ce hanya ce ta shirya ku kuka ci kowa sani ku ne shaidu amma kuma hakan kuna bukata ka kasance karkatacciya wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah subhanahu wataala yace sam ai Allah bai kasance yana rafkana yana mancewa da abin da kuka aikata ba to wayannan mutanen da yake magana akan su har yanzu wannan aya ita ma sun fassara ta ne akan malaman fiqh masu karanta qawaidi da akhdari da ashmawi aya ta uku da ya kawo ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati Allah wallahu shahid shahid ala ma ta'malun ita ce ayar da ta zo gabanin wannan aya cikin wannan sura ta Ali Imran ya ahlul kitabi ya nasara na najran lima takfuruna bi ayati Allah dan me kuke kafircewa ayoyin Allah Qur'ani ya sauka kuke cewa ƙarya ne kuke kafircewa wallahu shahidun alama ta'maluna Allah kuma shine shaida akan duk abin da kuke aikatawa wayannan ayoyi ya buga misali ne da su duk ayoyin da suka zo shigen irin wannan shigen irin wannan sai su fassara ayoyin akan malaman fiqh wayanda yake magana akan su sai ya ci gaba da bayani akan su yace za'inina bi bi amalihim hadha anna Allah yuridu bi ahli alkitabi a'immatal kutub alfiqhiyya yace suna da'awa ko suna tsammani da wannan aikin da suke yi cewa Allah ahlul kitabi anan yana nufin jagororin littattafan fiqh ne wanda suka wallafa littattafan fiqh ne faliza fassaqu saboda haka suka mayar da malaman fiqhu masu wayannan littattafai din fasikai wa badda'u suka mayar da malaman fiqhu masu wayannan littattafan din yan bid'a wa kaffaru suka kuma kafirce kullaman yashtaghilu fi ta'allumi aw ta'limi tilka al-kutub ad-diniyya suka kafirta duk wanda ya shagalta wajen koya ko koyar da wayannan littattafai na addini suka kafirta su gaba daya وفي بعض المدن a wasu birane kuma almudun jam'i ne na almadina wa fi ba'd almudan mudun a cikin wasu birane kuma tarafuha fi turqati suka dau wa'annan littattafai din suka yi wurgi da su suka watsar da su akan titu akan tituttuka turqatin jam'in jam'i ne idan ka ce tariq guda daya hanya guda daya in ka ce turuq kuma turuq hanyoyi to shi wannan jam'i turuq din shine ake mishi jam'i na jam'i na muannas eh saboda malaman nahwu suna cewa jam'u tafsir ɗin mu'annasi jam'u tafsiri mu'annasi ne to in ko mu'annasi ne wannan jam'in za a iya mishi jam'i kuma mu'annasi saboda haka ya zamanto jam'ul jam'i kenan tariq mufradi turuk jam'i na tariq turuqat kuma jam'i na turuq dalilin yi mishi jam'i turuk ɗin lokacin da ya zamanto jam'u tafsir ya zamanto mu'annasi in ya zama mu'annafi kuma za a iya yi mishi jam'i wannan shine zaka ga an ce jubailat a tasgiri jubailat a tasgiri kaman wannan ne to shine yace wa shawari da kuma hanyoyi shawari jam'i na share share shine babban titi babban titi wal hufar da kuma rijiyoyi ko ramummuka aka ce hufra hufratun da ta da hufratu alhufratu da ta rami katon rami guda daya in ka cire wannan ta din alhufar ya zama to ramun muka kenan wal fukar suka cilla cilla waɗannan littattafai a wasu birane cikin ramun muka ko ka ce cikin rijiyoyi wa wa adramu fil ba'd an-niran al-muta'ajjida wasu kuma littattafan ko kuma a wasu biranen kuma suka cinnawa wa'annan littattafai din wuta suka kona wa'annan littattafai din da wuta almutaajjida wacce take kamuwa take yaduwa mu'linina suna shela suna announcing suna sanarwa suna bayyanawa bi annaha tukhalifu millata almuhammadiyya cewa wa'annan littattafan mun yi watsi da su kan titi mun kona su da wuta saboda suna sabawa addini addini da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yazo da su wa tushbihu al-asnam al-mudallila wayannan littattafai suna kamanni da gumaka waɗanda suke batar da mutane suna faɗan haka wannan ma'ana wannan shine hujjar ko kona wayannan littattafai ko yada su akan titi hatta nara al-yawma har yau muke gani ba'da talabati wasu daliban ilimi li ajli aqawu aqawili fi musakhifa saboda wayannan maganganu na wayannan wayannan mutane na wauta na wauta yan yan yanfiruna suna gujewa wa yahjuruna alkutuba allati minha ta'allamu hum wa shirzimatul mutashaddiqatu as-salatu was-siyama yace suna gujewa suna kaura cewa wa'annan littattafan da su kansu da kuma wa'annan ɗan tsirarun masu kiransu zuwa haka ɗin sun koyi sun koyi sallah sun koyi sallah wa siyama da azumi wa zakata da zaka wal hajja da haji wa sa'ira furudil ayani wal mu'amalat da sauran farallai da suka zamanto wajibi a kansu da kuma mu'amaloli sun koya a cikin wa'annan littattafan ne ma'ana wannan su ɗin da wa'annan tsirarun da yake magana a kansu duk sun koyi addininsu cikin wa'annan littattafai kuma yau wa'annan littattafan sun zamanto abin yaɗa su a kan titi ko abin cinna musu wuta shine ya kawo misalin littattafan yace mislul akhbari wa wal muqaddimati al والرسالة القيروانية وغيرها من الكتب الفقهية كمان مقدمة أخبري وأن لتاف لهي وشره كنم هو المقدمة الإزية لتاف لأكد تنسد إزية هو رسالة أبو زيد القيرواني دونت من الكتب الفقهية دكتنه لتتفين فقه نفقه وأساء الظن بمؤلفيها سكي وأن سك ولف وإن لتتفين مونا زتو wa fannadu jami'iha suka ƙaryata waɗanda suka tattara suka tattare waɗannan littattafai ma'ana suka ce ƙarya suke ba gaskiya bane wayannan da yake magana a kansu ka ce kamar ana magana ne da wayanda ake ce ma wai kala kato ma'ana su ba su yadda da duk wani abin da ba qur'ani ba duk wani abin da ba qur'ani ba su ba su yadda da shi ba kamar yana magana a kansu ne shine yace fa azamna sai muka yi niyya ba'da taraddudi bayan ɗaɗɗarko ja ja da baya bayan taraddudi wa ihjami da gaba da baya haka ce ihjam ahjama yuhjimu kama abu ne kaman ragamar doki ne ka ja shi ya tsaya ka dan saka ya yi gaba shi ake cewa ahjama yuhjimu ihjaman tan kaman ana abbara duk wani abin da kana shakkun yin sa zan iya yin wannan abu ko ba zan iya yin wannan ba wa taqahurin da kuma ja da baya wa iqdamin da kuma yin gaba ya kawo ne ta hanyar alafu wa nashi ya taraddud din ya hada shi da ihjam taqahqur kuma ya hada shi da iqdam ma'ana yana ga yayi musu raddi ko karya musu raddi ya wallafa wannan littafi ko karya wallafa yana taraddudi bayan wannan taraddudin yace sai muka yi niyya lima fina min min min du'fin aw du'fin wa qusurin yace duk da raunin da muke da shi na karancin ilimi wa kusurin yake duk da gazawan da muke da shi na karancin ilimi wa ajizin da kuma kasawa a harkan ilimi wa futurin da rashin himma rashin kwazo a harkan ilimi duk da haka yace sai muka yi niyya an najma'a sharhan wajizan mutara wani sharhi takaitacce li muktasar al-akhdari ga wannan littafi muktasar takaitacce wanda aka bi saninsa da al-akhdari لشيخ عبد الرحمن الأخري أخضري قشاء عبد الرحمن الأخضري مسانسي شرهي وندي يكتقيتشي أجزل, أجزل الجواد العلي صوابه الله سبحانه وتعالى شين الجو الجواد من يوين كوتاي يويتا العلي مدوكتي يويتا صوابه يويتا لا دنسا أنا نفهم bayan taraddudi da duk da rauninsa na ilimi gazawansa a ilimi sai ya yi niyya da takaitaccen sharhi wanda zai yi wa wannan littafin mutasar akhtari a cikin wannan sharhi kokari ne na duk misalolin da ke cikin akhtari sai da ya kawo musu dalili shi kuma haka ce dalili alkitabu wa sunna wal qiyas wal ijma'u farkon dalili qur'ani dalili na biyu as-sunna su biyun nan ba a raba su ma'ana hukuncin da kowanne ya bayar daidai ne babu bambanci sannan bayan su din in ba a samu dalili a ciki ba za a dawo kiyasi kiyasi din kuma asalin kiyasi shi ma alkitabu wa sunna ne misalin wannan idan ka ga wani abu ne wanda a qur'ani ya haramta ko hadisi ya haramta ko to wannan baka bukatan ka nemi wani abu daban to sai kaga wani abu ne gashi baka ga haramcin sa karara a Qur'ani ba baka gani ba a cikin hadisi to yaya za ka yi da wannan sai ka duba a cikin Qur'ani da hadisi akwai wani abu da yayi kama da wannan wanda Qur'anin ko hadisin ya haramta in akwai wanne illa wanne dalili ne yasa ya haramta wanne dalili ne yasa ya haramta to in kaga dalilin da yasa aka haramta wannan abu a Qur'ani ko hadisi da kuma dalilin wannan abin da kake magana a kansa ɗaya ne shi ma sai ka ka haramtar da shi misali Allah da zai haramtar da giya ya haramtar da giya da sunan khamru ne innamal khamru wal maisiru wal maisiru wal ansab wal azlam sai ce rijisun min amali shaytan ba yace al khamru to asalin al khamru abin da yake sawa kwakwalwa maye abin da yake dagula kwakwalwa yake raba mutum da hankali to sai kaga koken da dayawa daga cikin ganye wanda sunansa ba giya bane to suna da wannan illa na dagula kwakwalwa ko kuma bata da kwakwalwa to saboda haka sai ka kiyasta wa'annan abubuwa din da giya kace su ma haramun ne wannan shine ake ce maka kiyasi kaga madogaran sa qur'ani saboda haka shi kiyasi fil haqiqa imma qur'ani wa imma hadisi ma'ana an duba wani abin da Qur'ani da hadisi ya haramta ko ya halalta ko ya wajabta aka ga illa da sababin ɗaya ne shi ma ana aka haramta ko aka wajabta ko aka jawwaza ko kuma ijma'i shine bayanin da dazu muka yi malamai su yi nazari akan wata matsalar da sun nemi dalili a Qur'ani ciki da bai da hanyoyin da ake neman dalili gaba ɗaya sun bi ba samu ba a hadisi ba su samu ba a kiyasi imma ba su samu ba ko sun samu amma ilal din da asbab din sun bambanta to she su zo su duba su yi ijma'i ijma'in da za su yi kuma za su duba mas'aloli waɗanda suka yi kama da wannan su yanke magana ɗaya su ce to wannan abin wajibi ne kuma bayan sun ce wannan abin wajibi ne a mutane irin su masu harka irin harkokinsu harkar su ta ilimi babu wanda ya ji wannan magana ya ce a'a shi abunsa ba haka ba duk sun haɗu suka ce ya kai wannan abun haka shi kenan ya zama to ijma'i ya zama hujja saboda kai da ba harkan ka bane in ka ce kai ba ka yarda ba to sai su ce ma to ga abu kayan kayan aikin duk ga sunan ga aya ga hadisi ga usul ga nahwu ga sarfu ga lugha ga qira'at shikenan kai naka mu gani ba za ka iya ba to dole sai ka sallama za mu tsaya a nan saboda gudun lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabiyil karim